الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 19 ga watan Safar shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan 12 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadus salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna da tambayoyi kamar guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene matsayin mutumin da ya yafe ma ɗan uwansa wani abu alhali don ya ga ya fada cikin mawuyacin hali lokacin da Allah ya fitar da shi daga cikin wannan matsaloli sai ya dawo ya ce a a yanzu bai yafe ba dole a rama masa haƙƙinsa a nan abin da muke so mu gane haramun ne bayan ka yafe ma mutum abu sannan don ka ga ubangiji subhanahu ta'ala ya daga masa ya dan samu warwara ya fita daga cikin matsalolin da yake ciki ka dawo ka ce a yanzu baka yafe ba dole a biya ka abinda muke so mu gane yafe ma dan uwanka wani abu na haƙƙinka wanda yake kansa menene matsayinsa sadaka ce kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ta'ala na fadar cewa wanda kuke bin bashi wanda kuke bi bashi idan ya zamanto ma'abucin tsanani ne da kunci bashi da halin biya ubangiji ta'ala ya ce fa nadhiratun ila maisara na kanku ku jama'a ta muminai ku saurara masa har izuwa lokacin da ubangiji subhanahu ta'ala zai yalwata masa nan kwadaitarwa ce ko kuma mu ce wajabtawa ce ubangiji ta'ala yake mana na cewa duk mutumin da muke da wani haƙƙi namu a kan shi in dai ba shi da halin biyan wannan haƙƙi to dole ne mu saurara masa har akai lokacin da ubangiji subhanahu ta'ala. zai warware masa amma sai ya ce wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun da za ku yi masa sadaka da haƙƙin da kuke bin shi ubangiji ta'ala ya ce shi ya fiye muku alkhairi in har kun san da haka kwadaitarwa ce nan ubangiji ta'ala ke mana cewa duk mutumin da muke da wani haƙƙi namu a kansa ba shi da halin biyan wannan haƙƙi to mu yafe masa mu yi masa sadaka da wannan haƙƙi shine yafi alkhairi an gane ko gare mu in har mun san da haka domin alkhairi ne kuma alkhairi ubangiji ta'ala bai ya tuzartar da shi zai lillin kashi bawa ya same shi a cikin mizanin shi na lada a ranar kiyama ka'ida kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gitta mana tuntuni baya halatta musulmi yayi sadaka ya dawo kan sadakarsa kamar yanda yake cewa al'aidu fi sadaqatihi kalkalbi ya'udu fi qai'ihi a wata riwaya al'a'idu fi hibatihi mutumin da zai koma game da sadaka da ya yi ya maido ta zuwa gare shi ko wata kyauta da ya ya dawo da wannan kyauta manzo Allah ya ce tamkar wato kare ne da zai yi amai ya koma cinye amansa ya koma ya cinye amansa to don haka wannan haramun ne na nuna cewa duk lokacin da ka yafe ma dan uwanka musulmi wani abu to baya halatta ka dawo ka ce baka yafe ba dole a biya ka an gane ko duk inda kake so ka kai kara ka kai inda shari'a ake ta musulunci to ba maganar a biya ka tunda ka rigai ka tabbatar da cewa ka yafi to amma anan ana buƙatar a samu shaida a samu shaida idan na ce na yafe maka ka kai kara ka ce a kai baka yafe ba a ina muka yi da kai to a lokacin nan alkali sai ya nemi cewa in kawo shaidu waɗanda suke tabbatar da cewa ka yafe mu idan ba ni da shaidu waɗanda suke tabbatar da cewa ka yafe mu to anan alkali sai ya sanya ka rantsuwa ka rantsi da Allah baka yafe masa ba anan sai ya rantsi da Allah in ya rantsi da Allah to dole ne kuma in dauki haƙƙin shi in bashi in ya so a gobe kiyama ubangiji ta'ala zai rabe tsakanin mai gaskiya da makaryaci domin shi alkali zai yanke hukunci ne iya gwargwadon abin da ya bayyana gare shi a takaice dai abin da muke so mu sani komawa ga sadaka ko kyauta idan mutum ya yi haramun ne sai dai ta wata hanya idan sadaka ce kai ga mahaifinka wannan sadaka sai mahaifin naka ya koma ɗaukan wannan abu ya baka sadaka ko ya maka kyautar shi ko kuma ta hanyar gado ya dawo gare ka to wannan halaka ne amma ko ta hanyar saya abin da kai sadaka da shi baya halatta ka saya yakan iya halatta ka saya amma sai da niyyar sake fitar da shi daga hannunka kamar yadda ibnu umar Allah ya ƙara musu yadda idan ya yi sadaka da abu idan ya ga an ɗaga abin a kasuwa za a saida yakan zuwa yakan je ya zuba kuɗi ya saya amma da zaran an kashe ciniki ya saya sannan kuma zai ƙara bada shi sadaka amma ka dawo da abin da ka yi sadaka da shi domin ya zamanto mallakar ka wannan haramun ne sai dai in ta hanyar kyauta ko gado ko kuma kai ma sadaka aka baka amma ta hanyar saya in ka saya dole za ka sake fitar da shi tambaya ta biyu dan uwa ke cewa mutumin da yake da wasu tawili game da ayoyi waɗanda suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifofinsa shin ya halatta a bishi sallah kamar misali mutumin da in an ce Allah yana sama sai ya ce a'a Allah yana ko ina idan Allah an ce masa Allah yana da hannu sai ya ce a'a Allah yana da iko an gane idan Allah an ce masa Allah yana fushi sai ya ce a Allah yana ukuba kamar yadda suke fassara irin waɗannan sifofi wanda asali wato an samu waɗanda suka karkace ma aqidar ahlus sunna wal jamaa waɗanda suke ma ayoyin da suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifofin da ya siffanta kanshi da su a cikin alqur'anin sa ko hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da waɗannan sifofi kamar yanzu misali ɗaukakar Allah akan al'arshi masu tawili idan sun zo fassara faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu alal arshistawa sai su ce ubangiji ta'ala ya yi rinjaye akan al'arshinsa maimakon abin da ya dace su faɗa ar-rahmanu ubangiji ta'ala istawa ya tabbata alal arshi akan al'arshinsa in ma ka ce ya tabbata ko ka ce ya ɗaukaka domin lafazin istiwa yana da ma'ana hudu a yaren larauci ma'ana ta farko shine al'ulu ma'ana ta biyu as-su'ud ma'ana ta uku al-irtifa ma'ana ta hudu shine al-istiqrar in ma ka ce ubangiji ta'ala ya tabbata akan al'arshinsa tabbata wadda ta dace da girmansa ko kuma ubangiji ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa ɗaukaka wadda ta dace da girmansa amma su sai su yi tawilin wannan aya sai su ce ubangiji ta'ala ya yi rinjaye akan al'arshinsa me ya kai su haka shine sun jahilci sifofi na ubangiji subhanahu wata'ala domin suna kamanta ubangiji subhanahu wata'ala da sifofi na halitta suna ganin cewa sifofinsa kamar daidai suke da na halitta shi kuma akwai bambanci idan mujiya da idan tsuntsuwa yar baiwar Allah ai ba ɗebe yake sabro yana da hannu giwa tana da hannu hannun sabro da na giwa ɗaya yake ba ɗaya ba yake giwa tana da hanji sabro yana da hanji ɗaya suke ba ɗaya suke ba don haka ko da mun yi tarayya da ubangiji subhanahu wata'ala akan wata sifa to a wajen haƙiƙani da wato hakikanin wannan sifa mai sha bamban don haka ɗaukakar Allah subhanahu wa ta'ala a kan al'arshinsa ɗaukaka ce wadda ta dace da girmansa shi kaɗai ya san yadda ya ɗaukaka an gane ku mun jahilci yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka a kan al'arshinsa kamar yadda wani ya zo ya ma al'imamu malik tambaya dangane da wannan aya al'imamu malik ya sunkuya kansa har sai da jibi ya keto masa zuwa jimawa ya daga kansa yake cewa alistiwa umaru والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة yace daukakar Allah subhanahu wata'ala akan al'arshinsa yace abu ne sananne domin shi ya faɗa a cikin alkur'anin sa kuma manzon sa ya tabbatar masa wannan sifa a cikin sunna wadda take ingantacciya sai yace wal kayf amma yanda Allah ya daukaka akan al'arshinsa yace majhul abu ne wanda ba a san shi ba saboda bai ba da labari ba a cikin alkur'ani haka kuma manzansa bai ba da labarin kaifiyar yadda ya daukaka sai ce wal imanu bihi wajib yin imani da daukakar Allah akan al'arshin sa abu ne tilas domin duk wanda ya karyata haka ya karyata alkur'ani sai ce was-su'alu anhu ai as-su'alu anil kaifiyya tambaya game da dangane da yanda Allah ya daukaka akan al'arshin sa wannan bid'a ne in an ce ma Allah ya ɗaukaka a kan al'arshin saka ce to ya ya ɗaukaka yin wannan bid'a ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ubangiji ta'ala bai faɗa ba a cikin alkur'ani kuma magabatan kwarai haka suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ɗaya daga cikin su wanda ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da kaifiya ko kuma hakikanin sifa ta ubangiji subhanahu wataala don haka duk irin waɗannan sifofi aqidar ahlus sunna wal jamaa dole mu tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya tabbatar ma kansa kamar yanda ya tabbata a cikin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan kashi daya daga cikin ukun dare ya rage a kowane dare ubangiji subhanahu wataala na saukowa zuwa sama ta duniya sai ya ma kansa kirari yace annal malik annal malik ni ke da mallakar kowa da komai sai ya ce manzan lazi ya stagfiru ni fa'agfirala wa zai roƙe ni gafara na gafarta masa wa yake neman arziki mu azurta shi wa yake neman lafiya mu ba shi lafiya wa yake da wata bukata mu biya masa maza Allah ya ce ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana faɗar haka har sai alfijir ya keto to don haka a nan Allah ya ce yana saukowa zuwa samar duniya to yaya yake sauka sai mu ce ba mu sani ba domin manzon Allah bai ba mu labari ba kuma Allah bai ba mu labari a cikin alkur'ani amma mun yi imanin cewa yana saukowa kamar yadda manzon sai ba mu labari haka irin sifa ta hannu ya tabbatar ma kansa cewa yana da hannuwa waɗanda suka dace da girmansa sai mu tabbatar masa eh yana da hannuwa waɗanda suka dace da girmansa mun san ma'anar hannu in aka ce hannu ya sha bamban da kafa ya sha bamban da kai ya sha bamban da ciki ya sha bamban da baya amma yanda hannun Allah yake ba mu sani ba shi yace bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha kuma shi yace awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun kuma shi yace qala ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta min al-ali haka yace innal ladhina yubayi'unaka inma yubayi'una Allah yadullahi fauka aidihim waɗannan ayoyi ne waɗanda suke tabbatar ma ubangiji ta'ala sifa ta hannu kuma haka hadisi ya gabata a wannan littafi da muke karatu a cikin babu tauba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna Allah ta'ala yabsudu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsudu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layl hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha haka sifa ta ido ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa yana da idanu kamar yadda yake cewa walitu suna ala aini don a yi tarbiyyarka a tattale ka a gaban idona haka kuma ya faɗa dangane da jirgin annabu nuhu alaihi salam ta jaribi a ayunina jaza'an liman kana kufir haka kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da wannan sifa mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna rabbakum laysa bi a'war wa innal masiha dajjal a'waru la'ayni liyumna ka anna aynahu inabatun qafiya manzan Allah ya ce lalle ubangijinku ba mai ido ɗaya ba ne almasih wanda zai zagaye duniya gaba ɗayanta a cikin kwana arba'in ko kuma almasih mai shahihiyan ido an gane ko dalilin da aka ambaci shi dajjal almasi mina siyaha ne wasu malamai suka ce domin duniya gaba ɗayanta kowane gari sai dajjal ya saka kafarsa a cikin kwana 40 kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar sai ya ce wa innal masiha dajjal lalle mai shafaffen ido tacaccen makaryaci manzon Allah ya ce a awarul ainil yumna wato makahu ne dangane da idansa wanda yake na dama ma'ana ido ɗaya gare shi Allah ya ce kuma tsakanin idanun nasa an rubuta kafin fa'un ra'un a wata riwaya an rubuta kafir maza Allah ya ce dukkan mumini da wanda ya iya rubutu da karatu da wanda bai iya rubutu da karatu idan ya ganshi zai karanta amma duk wani kafiri da munafiki komin iya rubutunsa komin iya karatunsa idan ya gani ba zai iya karantawa ba dole zai zamanto wato zage-zagensa ya zamanto wato wutsiyarsa ya bisa ya bi shi ya hallaka a shahida a nan manzo Allah ya mana inna rabbakum laysa bi'awar ubangijinku ba mai ido ɗaya bane ba kenan ido nawa gare shi ido biyu kamar yadda ya dace da girman sa don haka dai a nan abin da muke so mu gane da suka ce wai Allah yana ko ina wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace ba wannan kuma aqida ce wadda a ƙarshe za ta kai mutum zuwa kafirci an gane ko aqida ce ta al-ittihad wal hulul na cewa wai Allah yana Allah yana cikin ko ina don haka aka samu gula sufiya waɗanda mutum sai ya ce maka wai shi Allah ne wai shi Allah ne har ma akwai wanda daga cikin su wai idan zai yi tasbihi maimakon ya ce subhanallah subhanallah sai ya ringa cewa subhani subhani subhani subhani subhanallah haka da wanda yake cewa ma fi jubbati hadhihi illa Allah wai a cikin wannan rigar tashi babu kowa sai Allah aqida ce wai ta cewa Allah yana ko ina cewa Allah yana ko'ina wannan kafirci ne baya halatta kafirci ne duk wanda ya ce Allah yana ko'ina wannan ya karyata wannan aya ta alkur'ani wanda wuri bakwai Allah ya tabbatar da cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa a cikin alkur'ani sannan kuma da suke fassara cewa Allah ya yi rinjaye akan al'arshinsa to iya dai abu ne wanda yake sananne in aka ce wane ya yi rinjaye akan abu kaza can da kenan ai bai ba kuma kafin yayi rinjaye an gobza an goga ko ba goga ba idan ka ji an cewa ne yayi rinjaye akan abu kaza to sai da aka sha sai da aka sha wahala sai da ya goga da wani kenan anan duk wanda yace Allah yayi rinjaye akan al'arshin sa yana da akidar cewa da can bai yi ba kuma sai da ya goga da wani sannan yayi galaba akan shi bayan ya ce mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd al-aya yace mattakhadha Allahu min waladin ubangiji ta'ala bai riki da ba wama kana ma'ahu min ila kuma babu wani abun bauta a cikin sama ko a cikin ƙasa tare da shi shine abun bauta wanda yake daya daya sai yace idan inda a ce akwai wani abun bauta bayan Allah subhanahu wataala la zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane allan ya kaɗi gabansa ya ware iya abin da yake halitta shi ya nashi ya nashi wala alaba abuhum alaba kuma da ɗayansu da junansu ya yi rinjaye a kan juna kamar yadda sarakuna suke in wannan sarki yana yana takamar daular shi daga wuri kaza zuwa wuri kaza yana da makamman yaƙi ran da ya ƙasaita duk wani makocin shi mamaye shi zai ya zamanto ya yi galaba a kan shi dole su dawo ƙarƙashin shi inda a ce akwai wani Allah daban bayan Allah da ya halitta sammai da kasai to da kowane Allah ya ware iya adadin halittar shi kuma da junansu ya yaki juna domin wani yayi galaba akan dan uwansa don haka yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun da a ce a cikin sammai da kasai akwai wasu alloli banda Allah da ya halicci sammai da kasai lafasa da ta ubangiji ta'ala ya ce na rantsi da girma na da buwayata da sama da ƙasa sun ɓaci sun fita daga tsari to don haka kasancewar lalle mutumin da yake da irin wannan aƙida in kamar tawili ne irin yadda wasu magabata suke da tawili akan irin waɗannan ayoyi ba laifi akan iya bin shi sallah an gane ko ba laifi akan iya bin shi sallah amma in ya kasance ya san gaskiya ya take to wannan kuma baya halatta amma duk wanda yake da wani kamshin tawili kamar misali irin asha'ira waɗanda duk sifofin da Allah ya siffanta kanshi da shi sifatu zatiya sun kore ma Allah subhanahu wata'ala sun yi tawili a kansu sai sifofi bakwai kawai suka tabbatar masa shine wanda yake cewa alqudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalam wanda sune farkon kawaidi waɗannan sifofi bakwai su kadai ne suka tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala amma duk sauran sifofi waɗanda suke zatiya da sifa wadda take fi'iliya duka tawili suke musu to don haka baya baya nuna cewa ba za a bi shi sallah ba a matsayinsa na ɗan bid'a domin ya kauce ma aqidar ahlus sunna wal jamaa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun karanta hadisin wabisa ibnu ma'bad da hadisin da yake bayan sa wanda shi hadisin wabisa ibnu ma'bad Allah ya kara masa yadda shine wanda ke cewa na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ita tas'alu anil birr zuwa na ke da wuya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da ni ji'ita tas'alu anil bir manzon Allah ya ce ya kai wa bisa shin ka zo ne domin ka yi tambaya dangane da menene albir kamar yadda bayani ya gabata wannan alama ce daga cikin alamomin da suke tabbatar da gaskiyar manzanci da annabta na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin labari ne na gaibu anan ya bada an gane ko abinda yake cikin zuciyarsa ne zauwar shi ke da wuya manzan Allah ya ce masa ji ita ta sa'alu an albir ka zo ne domin ka yi tambaya dangane da albir wanda bayani ya gabata sanin gaibu baya tabbata sai ta hanya daya daya shine ta hanyar wahayi an gane ku duk wani manzo bai isa ba ya ce nan gaba abu kaza zai wakana ko kuma wane ya kudirce abu kaza a zuciyarsa dole sai ta hanyar wahayi kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وبنجي تعالى كيتشوا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب bai dace ba ga ubangiji subhanahu wataala ya bar muminai akan halin da suke hatta ya mizar khabisa min at-tayyib sai Allah ya raba tsakanin dan duma da dan kabewa an bambanta tsakanin farar tsakuwa da azurfa a bambanta tsakanin zare da abawa a ware su wane ne mu'minai na hakika su wane ne masu da'awar imani shine yace hatta ya mizar khabisa min at-tayyib sai Allah ya rabe wato wanda yake mummuna game da wanda yake tsarkakekke sai yace wa ma kana Allahu li yuqli'akum alal ghaib bai dace ba ga ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna muku al'amari wanda yake na gaibu haka kawai kara zube a nuna maka al'amari wanda yake na gaibu duk wanda ya baka labarin abin da zai je ya zo wanda ba a gaban shi ba aka yi abin ya ce maka ai an yi abu kaza ko kuma ya ce maka nan da zuwa sai wani ɗaya ko minti ɗaya abu kaza zai wakana idan kana neman tacaccen makaryaci idan ka zo kansa dole ka taka birki hatta da waɗanda suke maguzawa a jahiliya sun tabbatar da cewa sanin gaibu al'amari ne wanda Allah yake banci kansa da shi haka wani mawaki yake cewa wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi gadin ami yace na san abin da yake yau wanda ake yi a gabana wal amsi qablahu na san abin da aka yi jiya wadda ta wuce a gabana sai ce walakin na ni an ilimi ma fi gadin ami ya ce sani dai ni game da sanin abin da zai zo nan gaba ya ce ni makaho ne ban sani ba haka amurbin kulsum yake cewa wa inna gadan wa inna liyawma rahanun wa ba'da gadin bima la ta'lamina to dan haka anan shine yace wa ma kana Allahu li yuqli'akum 'alal ghaib ubangiji ta'ala bai dace ba ya nuna muku gaibu haka kawai kara zube a nuna maka al'amarin da zai wakana sai ce walakin Allah ya ji tabi min rusulihi man ya sha sani dai ubangiji ta'ala na zaɓar wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa ya sanar da shi wani al'amari wanda yake na gaibu don haka kenan hanya ta sanin gaibu hanya ce ɗaya-ɗaya dole sai ta hanyar saƙo na ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka anan labarin abin da yake cikin zuciyar wannan sahabi ne manzon Allah yake bashi labari kenan wannan dalili ne wanda yake ƙara tabbatar mana gaskiyar manzanci da annabta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko domin ubangiji ta'ala ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu haka fadarsa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun amma manzanni Allah yana zabar su ya ba su labarin abinda wato zai wakana nan gaba kuma in ka sa ido ka tsare abin sai ya tabbata kamar yadda suka ba da labari domin amintattu ne masu gaskiya ne dangane da duk abin da suke faɗa kuma dole a gasgata su don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya zana ma Huzaifa kusan mutum 80 wanda Allah ya turo masa sakon cewa dukkan su munafikai ne an gane ko wanda can cikin suratul qital ubangiji ta'ala yake cewa walau na sha'ula arainakahum fala araftahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahanil qawl wallahu ya'lamu a'malakum an gane to dan haka sai yace masa ji'ita tasalu anil bir shin ka zo ne domin kayi tambaya dangane da albir wanda albir bayani ya gabata ya kunshi dukkan wani aiki na alkhairi don haka suka ce kalimatun jami'atun li jami'i af'alil khairat wato kalima ce wadda ta kunshi dukkan wasu ayyuka na alkhairi qultu na'am sai na ce masa kwarai fa qala stafti qalbak manzo Allah ya ce masa to tambayi zuciyarka tambayi zuciyarka ta gaya maka menene albir sai ya ce albirru manzo Allah ya ce masa shi aiki na alkhairi maqma annat ilayhi nafs wato abinda rai ta samu nutsuwa zuwa gare shi waɗuma anna ilaihil qalb kuma zuciya wato ta samu gamsuwa da nutsuwa a kansa amma zuciyar mutumin da wato ya ɗanɗani wani abu wanda yake na zaƙin ilimi an gane ba mutumin da kuma yake da wasi-wasi ba domin akwai mutumin da yake da wasi-wasi wanda za a ba shi fatawa a gaya masa hakikanin abu amma baya samun kwanciyar hankali akan haka don haka sai ya ce masa maqma annat ilaihi nafsu abinda rai ta samu nutsuwa a kansa waqma anna ilaihi alqalb kuma zuciya ta samu kwanciyar hankali a kansa to wannan shine alkhairi duk abinda kaga ka samu nutsuwa babu wani kai kawo tare da kai babu waiwayen baya to ka tabbatar da cewa wannan alkhairi ne amma wannan fa yana kasancewa ga mumini wanda yake mai kokarin bin dokokin ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce wal ism shi laifi ma haka fin nafsi za Allah ya ce abin da ya kai kawo a cikin rai wata raddada fi sadr wato ya kasa tabbata a cikin zuciya a sadr anan abin da ake nihi zuciya an ambace ta ne da sunan mahallinta in aka ce laifi kenan duk abin da mutum ya samu kai kawo zuciyarsa ta kasa nutsuwa to wannan shine ake kira da laifi an gane ku duk abin da ka kasa samun kwanciyar hankali a kansa kana kokonto game da halaccinsa ko haramcinsa ka kasa samun tabbata a buɗe to wannan abu bashi ka ƙaurace masa laifi ne sai ya ce wa in aftakan nas ya ce ko da jama'a sun baka fatawar cewa halak ne in dai baka samu kwanciyar hankali to kada ka kusance shi ko da jama'a sun baka fatawa duk da cewa wasu malamai sun fassara annas a nan gama gari mutanen da ba su wato shaki kanshin ilimi idan suka baka fatawa suka ce kai aikata abinka ai halak ne in dai baka samu nutsuwa ba to karka aikata ko kuma waɗanda suke masu ijtihadi an gane ko waɗanda lalle suka baka fatawa akan haka amma a matsayinka ka kasa samun gamsuwa to anan a matsayinka na mumini baya halatta ka aikata wannan abu sai ce wa aftauka lafazin wa aftauka yana iya zama daukan ma'anar jumlar da ta gabata wa aftakan nas wa in aftakan nas wa aftauka kenan sai ya zamanto jumla ce ta akidiya wa in aftakan nasu ko da jama'a sun baka fatawa wa aftauka sun koma baka fatawa to in dai baka samu nutsuwa ba karka aikata ko kuma ya zamanto wa aftauka ko suka nemi fatawarka idan mutum ya tambaye ka wane yaya hukuncin abu kaza shin halaka ne to in dai kai kana kai kawo akan abun baka samu nutsuwa ba a matsayinka na malami karka bashi fatawa game da halaccinsa kenan wa aftauka sai ya zamanto anan ai wastaftauka suka nemi fatawa taka in dai kai ma baka samu nutsuwa ba to kada ka basu fatawar fatawar halaccinsa an gane ko to dan haka wannan hadisi a takaice kamar yadda bayani ya gabata hadisi ne wanda yake mai matukar mahimmanci domin wannan hadisi na tabbatar mana cewa mumini wanda Allah ya haskaka basirarsa an gane to wannan mumini halak da haram wato ba sa rikita gare shi duk lokacin da zai aikata abu in ya ji zuciyarsa ta samu nutsuwa babu wani kai kawo a kansa to wannan abu halak ne babu kokonto game da halaccinsa idan kwa ya kasa samun nutsuwa a kansa to ya tabbatar da cewa wannan abu haramun ne baya halatta ya aikata shi ya kau da kai game da shi amma wannan mumini kenan mai biyar dokokin ubangiji subhanahu wata'ala domin duk wanda ya tsara dokokin ubangiji subhanahu wata'ala alkawali Allah ya Allah zai jefa masa wani haske a cikin zuciyarsa wanda wannan haske zai ringa rabe tsakanin halak da haram kamar yadda ya ce ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim ash-shahid wa yaj'al lakum furqanan ubangiji ta'ala zai sanya muku shiriya wadda za ku ringa rabe tsakanin gaskiya da ƙarya ku rabe tsakanin shiriya da bata ku rabe tsakanin halak da haram wannan mumini kenan Allah yana haskaka basirarsa duk wani abu na halak da haram baya rikita akan shi in haram ce kai tsaye kawai zaka ga ya kasa samun kwanciyar hankali akan wannan abu idan ku halak ce ubangiji ta'ala sai ya sanya masa nutsuwa da gamsuwa game da wannan abu babu wani kai kawo a kansa to amma kar mu fahimci wannan hadisi zai iya zama hujja ga wasu daga cikin sufaye waɗanda wato sun ɗauki wai kashafi da ilhama cewa wani wani wata aya ce wadda take ta doka sai su ce ai an musu ilhamar kaza ko an musu kashafi wato an yayi masa an yayi musu abu kaza sun ga hakikanin sa cewa sai su kafa hujja masu kafa hujja da mafarki da sauransu ko mutun ya ce wai an masa kashafi ai ya gane abu kaza kaza ne wannan baya halatta shedanci ne kamar yadda magabatan kwarai sun maida martani akan wannan kwarai hanya ta sanin dokoki shine alkur'ani da sunna akan fahimtar mazanjiya da ijima'in wato magabatan kwarai wannan ita ce hanya ta sanin halak da haram amma duk wani abu wanda yake na tunanin zuciyarka da duk wani abu zaka ce wai an maka kashafi an nuna maka wannan duka bar shi wasi ne wanda yake na shaidani baya halatta mumini ya waiwaya masa hadisi na gaba shine hadisin abi surwa'a wanda ake kiran shi Ukuba ibn al-Harith Allah ya kara masa yadda wanda ya auri wata mata diyar wato Abu Ihab ibn Aziz bayan ya auri wannan mata fa'atat humra'a sai wata mata ta zo masa a wata riwaya wata mata ce baiwa baka ta zo masa sai take cewa inni qad arda'atu Ukuba wallati qad tazawwajaha tazawwaja biha ta ce wannan da kuke gani uku ba da shi da matarsa gaba ɗaya na shayar da su an kawo mun su suna jinjirai na shayar da su a wata riwaya zauwa ta yi ta gaya masa ta ce kai da matar kafa na shayar da ku uku ba ya ce karya kike ina hujja ta tsankwalo masa wuta faƙala laha uku ba uku ba sai ya ce ma a alamu annaki arda'atini wala akhbartini ya ce ni ban san da cewa kin shayar da ni kuma baki bani labari ba sai yanzu kawai bayan na auri mata ki zo ki ce wai kin shayar da mu mi za a yi faraki ba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil madina take yanke sai ya haura kumunsa tun daga nan birnin makka sai da ya je birnin madina bulaguro akan neman ilimi kuma a nan matsayin mazanjiya sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kai yanzu wani daga nan a ce ya tashi ya je gidan wani malami a birni ko a garin malam ko a nan yamma ya tambaye shi matsala ta addini yana ganin cewa aiki ne amma fatakka nas ya tashi daga birnin makka ya je madina domin ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dangane da wannan hukunci wanda daga makka zuwa madina kilo 450 ne kamar da magaran zuwa kwanni kenan tsammanin ka a raƙumi kwana nawa za a yi mazala salallahu salama da ya fita da jama'arsa da za su je makka domin hajjin ban kwana kwana tara suka yi a hanya zuwa kwana goma takanas ya tashi ya hau raƙumi ya tafi domin ya tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan hukunci don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka ce arrihila fi talabil ilm an gane ko sunna ce ta alƙudama bulaguro takanas domin mutum ya je ya nemo ilimi amma ba kowane lokaci ba za ka tashi ka naɗe kaya neman ilimi za ka sai ka kakkaɓe sai ka ƙare da abin da ke wajen malaman da suke garinka idan ka lalime abin da yake wajensu na ilimi ka kai matsayin wani fanni wanda ba su to a nan lokacin nan ba a so ka zauna so ake kai ma ka yi bulaguro ka je ka nemo to shi ne a nan an gane ko kamar yadda annabi musa alaihi salam ya yi bulaguro domin neman ilimi lokacin da ya tafi ya nemi ya tambayi ubangijinsa subhan ya roki ubangijinsa subhanahu wata'ala ya gaya masa inda za su haɗu da wannan bawa wanda Allah ya nuna masa cewa ya fi Musa ilimi shine Khadir alaihi salam annabi Musa ya tashi da almajirinsa shine Yusha ibn Nun wato suka tafi domin haduwa da wannan bawan Allah a mahadar kogi guda biyu kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul kahf shine sai yake cewa an gane ko kuma an samu sahabin da takanas ya tashi sai da ya tafiyar wata guda domin ya je ya karbo hadisi guda shine sai ya ce ban san da cewa kin shayar da ni kuma baki bani labari ba ya hau raƙuminsa kai tsaye ya tafi birnin madina domin ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa tambaya ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaifa wa ƙadiƙil amma lokacin da ya tafi fa caya ya rasulallahi wai na auri wata matata wata ta zo ta raya cewa wai ta shayar da ni ya ce karya take ya rasulallahi ba ni da hujjar da za ta batta da hujjar da za ta tabbatar maza Allah sai ya kau da kanshi hallo sai ya kewayo ya zo ya fuskanci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi karya take maza Allah ya ce masa kaifa wa qadqila ina kake da hujjar karyatawa bayan an ce an shayar da kai da kai da matar taka ina kake da hujjar karyatawa wannan na nuna mana bangaren shayarwa ana wadatuwa da shaidar mace ɗaya in ta ce ta shayar da wani ta shayar da wani dole a ɗauki magana ta ba maganar sai an samu wata shaida ta biyu maza Allah ya ce masa kaifa wa gadike fa faraka ha uku ba take yanke wato uku ba sai ya rabu wannan da matar wannan ya sallame ta an gane ko ubangiji ta'ala ya ce inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul wa ulaika humul muflihun an gane ko inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na to dan haka kai tsaye ya karbi hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi yana dawowa ya saki wannan mata ya rabu da ita haka kuma ubangiji ta'ala yace wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim bai dace ba ga mumini namiji da mumina mace idan Allah da manzansa suka zartar da hukunci mumini ya kasance a ce yana da wani zabi in Allah ya ce kaza ko manzansa a matsayinka na mumini dole ka zamanto raƙumi da akala na jinabi babu wani kai kawo tare da kai to don haka take yanke ya rabu da wannan mata ta je kuma ta auri wato wani miji wanda yake na daban to don haka a takaice wannan hadisi na nuna mana ka'ida shine kenan shayarwa tana haramta abinda danganta wato take haramtawa an gane ku shayarwa tana haramta duk abinda danganta take haramtawa yanzu misali mace ce aka kawo jinjiri ta shayar da shi idan ta shayar da wannan jinjiri haramci ya riga ya watsu tsakanin shi da ita an gane ko irin haramcin da yake watsuwa ta dan wannan ta bangaren danganta a farko dai ita wannan mata da ta shayar da shi haramun ne ya aure ta domin matsayin uwa take gare shi ɗaya kenan duk matar da ta shayar da mutum jinjiri an gane ko to wannan matsayin uwa take baya halatta ya aure ta abu na biyu ita wannan matar da ta shayar da shi ƴaƴanta mata da waɗanda suka gabata kafin a kawo shi ta shayar da shi da waɗanda suka biyo baya babu aure tsakankanin su domin gaba ɗayan su ƴan uwansa ne kenan ta bangaren uwa an gane ko sannan na uku uwar ita wannan mata da ta shayar da shi ma'ana kanwarta koyarta haramun ne ya aure ta domin waɗannan matsayin halat suke innaninsa ne matar da ta shayar da shi kenan yadda ko kanwarta haramun ne ya aure ta na hudu jikanyar matar da ta shayar da shi haramun ne ya aure ta ma'ana diyar diyarta ko kuma diyar danta haramun ne ya aure ta domin wannan diya matsayin yal'uwar shi take kenan idan ya auri diyarta kenan ya auri diyar yal'uwar shi kamar ka auri diyar yakka ko diyar kanwarka an gane kenan na hudu jikanyar matar da ta shayar da shi haramun ne ya aure ta na biyar wato uwar mijin matar da ta shayar da shi kenan sarakuwarta uwar mijinta haramun ne ya aure ta me yasa saboda shi wannan mijin a sanadiyar shi ne da ya sadu da ita ta samu ciki har nono ya bubbugo aka kawo wannan jinjiri ya sha don haka shi kuma mutum ya auri wadda take sarakuwar shi wannan haramun ne haramun ne da zaran an ɗaura aurenka da mace haramun ne ka auri uwarta don haka kenan a nan uwar mijin wannan matar da ta shayar da shi haramun ne domin me yasa wannan matsayin kenan kakashi take saboda wannan miji kenan matsayin uba yake gare shi kenan mahaifiyar mijin kakashi ce na shida wato yan uwar mijin da kenan yan uwar mijin wannan mata da ta shayar da shi ita wannan mata da ta shayar da shi mijinta to kanninsa mata da yayyin shi mata haramun ne shi wannan ɗan da aka shayar ya aure su me yasa saboda kasancewar matsayin wato a wannan amma suke gare shi ma'ana ba wannan babaninsa ne ina fatan mun gane wannan na shida ma'ana 'yan uwar mijin matar da ta shayar da shi ita wannan mata da ta shayar da wannan yaro to mijinta yana da kanwa ko yana da ya wannan yaro da aka shayar haramun ne ya auri kanwar mijin matar da ta shayar da shi koyar matar wato yar mijin da ta shayar da shi kenan haramun ne domin matsayin amma take gare shi na bakwai ita wannan matar da ta shayar da shi idan tana da ɗa ɗan wannan yana da ɗiya haramun ne ya aura saboda in ya aure ta ya auri kenan ɗiyar ɗan uwan shi kamar ka auri ɗiyar ƙananka ko kuma ɗiyar wanka domin wannan matsayin ɗan uwa yake gare shi na takwas wato ɗiyar mijin da mijin matar da ta shayar da shi ita wannan matar da ta shayar da kai sai ya zamanto mijin nata yana da wasu ‘ya'ya na matan shi daban haramun ne ka aure su abinda muke so mu gane mace ce ce aka kawo jinjiri ta shayar da shi mijinta yana da mata hudu bayani ya gabata ita wannan matar da ta shayar da shi ‘ya'yanta baya halatta ya aure su to waɗannan mata uku wa ‘ya'yansu mata ya halatta baya halatta saboda ‘yan uwan shi ne wanda suke na wajen uba domin wannan mijin matar wannan matsayin uba yake gare shi na shayarwa sannan na tara shine wato ‘yan uwan miji wanda ‘yan uwan mijin wannan mata da ta shayar da shi an gane ko shine muka ce kenan yayyu da kannu mata waɗanda suke ‘yan uwan wannan miji, sawa'an waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ko wanda suke uwa ɗaya uba kowa da nashi haramu ne ya aure su. Na goma matar wannan mijin wadda ta shayar da shi. Yanzu misali mutum ne yake aure da mace biyu, matar shi ɗaya sai aka kawo jinjiri ta shayar da wannan jinjirin. Shi wannan mutum sai ya saki matar tashi ɗaya. baya halatta shi wannan jinjiri idan ya girma je ya auro matar kenan mijin wadda ta shayar da shi saboda wannan matsayin matar baban shi take baya halatta ya aure ta sannan na sha ɗaya wato ita matar shi jinjirin da aka shayar da shi mijin wannan mata da ta shayar da shi baya halatta ya aure ta me yasa saboda matsayin ɗaya yake in ya aure ta kamar ya auri kenan matar ɗansa don haka ƙa'ida manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mana, Arrada'atu tuharrimu wato ma tuharrimu ma yake cewa arrada'atu tuharrimu ma tuharrimu wilada wato shayarwa tana haramta abinda aihuwa take haramtawa danganta a wata riwaya yake cewa ya harumu minan rada'ati ma ya harumu minan nasar yana haramta game da a sanadiyar shayarwa duk abinda yake haramta a sanadiyar danganta don haka nassi ne na alkur'ani ubangiji ta'ala yake cewa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhut wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a hadha huwa mahallu shahid wa ummahatukum allati arda'anakum ubangiji ta'ala yace an haramta muku auren wato uwayenku mata waɗanda suka shayar da ku duk macen da ta shayar da kai to wannan matsayin uwa take gare ka baya halatta ka aure ta sai ce wa akhawatukum min ar-rida'a da ƴan uwanku wanda suke na shayarwa to misali yanzu mutum ne yake da mace biyu wannan mace sai aka kawo jinjiri ta shayar da shi ita kuma ɗayar matar sai aka kawo yarinya karama ta shayar da ita shin ya halatta ai musu aure in sun girma baya halatta haka aka tambaye Abdullahi dan Abbas yace baya halatta yace al-likahu wahid an gane ku kililin ɗaya ne wannan miji ai shi ya sadu da waccan har ta yi ciki kenan nono ya fito sannan ita ma kishiyar tata wadda ta shayar da wannan yarinya ai ita ma wannan miji shine ya bubbugo da wannan nono don haka baya halatta ƴan uwan juna suke shine Allah ya ce wa akhawatukum minar rabaa to don haka wace shayarwa ce wadda take yada haramci anan malamai suna da maganganu guda hudu magana ta farko jumhurin malamai suka ce idan wato aka kawo ɗa a tsawon shi a cikin shekara biyu inda ya tsotsi nono ko da so ɗaya ta kane suka ce to wannan haramci ya watsu wannan kwa shi ne mazhabin jumhurin malamai al'imamu abu hanifa da al'imamu malik haka riwaya ce daga al'imamu ahmad haka sa'id ibn al-musayyab akan haka yake da al-hasan ibn abil hasan al-basri da ibn shihab az-zuhri da qatada ibn di'ama as-sadusi al-basri da abdullahi ibn amr shine al-auza'i da sufyan ibn sa'id al-thawri da lays ibn sa'ad al-fahmi dukkan su sun tafi akan cewa daidai da kibtawar ido idan yaro ya tsotsi nono ko da tsotsuwa wannan dai takne suka ce haramci yawa sun kafa hujja da dalilai lokaci ba zai ba mu damar mu ambata magana ta biyu wasu malamai suka ce idan aka shayar da yaro inda ya tsotsi nono so uku to haramci ya watsu menene hujjar ku suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tuharrimul massa wal massata tsotsar nono ɗaya da biyu manzon Allah yace baya haramtawa don haka suka ce daga uku abin da ya gaba inda yaro ya tsotsa so uku to haramci ya watsu magana ta uku suka ce sai an shayar da ɗa ya ƙoshi shayarwa su goma wannan shine yake yada haramci an gane ko dalili kwa kasancewar haka Allah ya saukar nassi ne ma na alkur'ani wanda kasancewar gaba daya an shafe hukuncin nasa da tilawar shayarwa su goma suka ce tana har ita kadai take haramtawa ma'ana yaro a lokacin da yake jinjiri kafin a yaye shi aka kawo shi mace ta bashi nono ya sha ya koshi zuwa jimawa hallo yunwa ta kaɗo shi aka sake bashi ya sha ya ƙoshi to dai aka lissafa an shayar da shi so goma suka ce to haramci ya watsu magana ta hudu ta ƙarshe malamai suka ce shayarwar da take haramtawa ita ce shayarwa wato su hudu so biyar nake ne so biyar wannan kwafaɗa ita ce wadda al'imamu shafi'i yake kanta haka riwaya ce daga al'imamu ahmad haka kasancewar mazan jiya wato aisha Allah ya kara mata yadda da abdullahi dan mas'ud da abdullahi ibn zubair wannan ita ce maganar su haka ibn hazm shi ma akan wannan magana yake cewa shayarwa biyar ita ce take haramtawa dalili anan shine hadisin aisha Allah ya kara mata yadda aisha take cewa kana fi ma unzila min alquran ashru rudaat ashru rudaatin ma'lumat yuharrimna thumma nusikha bi khamsin ma'lumat فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن حديث yana cikin sahihu muslim da sunani abi dawud aisha Allah ikara mata yadda take cewa ya kasance daga cikin abin da aka saukar na alqur'ani shayarwa goma sanannu wato sune suke yada haramci tsakanin dan da aka shayar da matar da ta shayar da shi aisha ta ce thumma nusikha bi khamsin sannan sai aka shafe wannan goma da biyar kenan ya zamanto biyar daga goma aka dawo da shi biyar aisha ta ce Allah ya karbi rayuwar manzansa sallallahu alaihi wa sallama wato haka ake karantawa na alkur'ani wannan kamar yadda al'imamu nawawi ya bayyana yana kusan ƙarshen abin da aka shahe saboda allah ya shafe hukuncin shayarwa su goma an gane ku kuma shayarwa su biyar ƙin da allah ya tabbatar ita kanta an shahe tilawar amma an wanzar da hukuncin amma wasu daga cikin sahabbai ba su san da cewa an shahe ba har bayan mutuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallama suna karanta haka ba su san da cewa hukuncin shayarwa biyar ita take yada haramci Allah ya shafe tilawar amma ya wanzar da hukuncin kamar jajjefe mazinaci mai aure har ya mutu da aya ce ta alkur'ani ubangiji ta'ala ya shafe karatun ya wanzar da hukuncin to don haka a takaice shayarwa su biyar kenan a ba ɗa nono ya shaye koshi kuma a cikin kenan shekara biyu kafin a yaye shi to wannan in dai an yi so ɗaya so biyu so biyar idan aka samu biyar to haramci ya tabbata amma in aka samu ƙasa da haka haramci bai yaɗu ba yawa sai mu je hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر رضي الله عنه وما هو قال كنت تكهنت للإنسان في الجاهلية وما أحسن الكناهة وما أحسن الكهانة إلا أني خدأته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه رواه البخاري wato aisha Allah ikara mata yadda take cewa abubakar Allah ikara masa yadda wato yana da wani yaransa lafazin gulam abinda ake nihi shine bawa an gane ko mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce kada ɗayanku ya ce bawa na sai dai ya ce gulami idan ɗa namiji ne idan mace ce ce sai ya ce jariyati wannan ladabi ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ubudiya gaba ɗayanta haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala maimakon ka ce bawa na sai ka ce gulami shine aisha take cewa manzan Allah sallallahu a wani abubakar Allah ya ƙara masa yadda yana da wani yaransa bawansa kenan yukhriju lahul kharaj wanda wato ke fitar ma da abubakar ko kuma wanda abubakar wato ke fitar masa da lada ko kuma shi yaron da ke fitar ma abubakar Allah ya ƙara masa yadda wato wani lada ko kuma mu ce wani kaso a duk neman da yayi a cikin yini shi lafazin kharaj shine wanda a yaren hausa muke ce masa haraji an gane ko kamar yadda ake dora maka in kayi wata sana'a sai a ce a duk kaza za ka fitar da abu kaza za a ba hukuma shine ake kira da haraji to anan idan kana da bawa naka ya halatta ku yi yarjejeniya da shi ka ce masa je ka a duk yini na Allah idan ka yi sana'a kai nema iya abinda za ka kawo mun ka kawo mun jika biyu kaɗai jika biyu nake bukata don abinda ka samu wannan naka ne idan ya je ya samo jika biyu ya kawo maka in yana so sai ya yi kwancin sama tsawon yini ko ya je ya shiga wani sha'aninsa idan ku zuwa ya yi ci gaba da aiki in aikin jika ɗari ya yi a yini wannan jika biyun ita ce haƙƙinka akan yarjejeniyar da ka yi da shi wannan kuma halakka ne kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar mana halaccin haka an gane ku don haka abubakar ya ɗora ma wannan bawan nasa haraji ya je ya yi aiki a duyini ga abin da zai kawo masa to amma akwai wani nau'i na haramci akan haka yadda musamman duk da cewa ana mu da sauƙi ba musamman ba ana yin shi amma abu ne ya yaɗu a cikin larabawa sai balarabe ya fita ƙasashen waje sai ya je ya kawo ma'aikata idan ya kawo wannan ma'aikata zai je a wajen hukuma a yi musu ikama ya zamanto shi ne kafilikinsu duk abinda suka je suka yi nema na dukiya kawai shi za su kawo ma shi kuma zai musu albashi a wata kaza zai ba su wannan haramun ne zalunci ne baya halatta an gane ko ya saba ma doka saboda ba bayinka ba ne ba shi ko bawa a nan da shi da duk abin da ya mallaka na mai gidan shi ne idan ka ce kaza nake bukatar ka ban na yafe maka kaza wannan kasancewar ganin damar ka ne hakkin ka ne ka sauka akan shi shi ko wannan ɗa ne fa ba bawanka ba yaya za ka kawo shi ka ce ya je ya aiki do abin da ya samu ya kawo maka a wata kai masa albashi don haka baya halatta shi ne sai ce wa kana abubakar radiyallahu anhu ya akulu min haraji abubakar allah ikara masa yadda yana cin abinci daga harajin da wannan bawan sai kawo masa an gane ko do abin da ya kawo masa na wannan harajin to shine yake cin abinci fa a yawman bi shay'in wata rana wannan bawa nashi sai ya zo masa da wani abu wani abinci ne ya zo masa fa aka da minhu abubakar abubakar allah ikara masa yadda ya sanya hannu ya ci bayan ya gama faƙala lahul gulam nan kenan abinda muke so mu gane da ya ce fa aka da minhu abubakar idan aka kawo maka abinci ba maganar ka bududdigi sai ka ji ta ina ya fito an gane ko in dai an kawo maka in dai ba kana tsantsantar wannan abinci ba to ba maganar ka tambaya don haka duk abin da ya kama abubakar ci yake ba sai ya tambaye shi ba ina ka samu faƙala lahul gulam wannan yaro sai ya ce masa ta dari ma haza shin ka san wannan abinci ko wani abinci ne ka ci faƙala abubakar wa mahu abubakar allah ya ƙara masa yadda sai ya ce abincin menene ne ƙala sai yaro ya ce masa kuntu ta kahantu lil'insani fil jahiliya tun a jahiliya kafin Allah ya azurta ni da musulunci wato nama wani mutum duba an gane abinda ake nihi da alkahana ba da labarin abinda zai zo nan gaba ta hanyar wani surkulle shine diba kenan shine ake kira da bokanci an gane ko don haka kar wani ya ware maka ya ce akwai wani alƙalin ma da alƙalin da suke cewa alƙalin ma a share ƙasa a yi wani zane irin na bishiya da wanda zai baka tarzi ya ce ka rike da wanda zai nuna maka wani abu mai gida-gida irin na lido ya ce ka ɗora yatsarka bayan ka ɗora yatsarka ya koma wata faje yi wani dogon karatu sannan ya baka labari da wanda za ka je ka ce waye maka da sahara ya ce ka zo da gobe da sahe ya baka labari tamkar an masa wahayi a cikin dare da wanda zai watsa ɗiyan wuri da wanda zai leƙa mudibi da wanda zai leƙa ruwa a kofi waya aljani na mudibi ko na cikin kofi waya ba shi labari gaba ɗaya wannan bokanci ne ko shi ne yake cewa kuntu takahantu lil insani fil jahiliya wato an gane duk wanda ya je wajen boka ko in ya tambaye shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah ta kwana 40 ba a amsa in ko ya gasgata shi akan dibar da ya mushi manzo Allah ya ce ya kafirce ma alkur'anin da aka saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanya daya daya kadai yake halatta ka je ka tambayi boka dan ka kure shi ka tabbatar ma jama'a makaryaci ne su gane shine yace takahantu lil insani fil jahiliya wato nama wani mutum bokanci a jahiliya wa ma uhsinul kahana yace amma fa ni ho ban iya bokanci ba illa anni qada'atuhu kawai yaudara shi nayi haka wani ya faɗa ya ce malam wallahi ba abin da muke gani duk abin da muke faɗa kawai in ka zo lura muke da hankalinka ina ka karkata wayo ne kawai suke ma mutane wani ya je ya tabbatar ma wani malami daga cikin malamanmu malam ilyas ya je ya tabbatar masa ya ce wallahi ya ce ba abin da muke gani an gane ko ya ce amma malam karka bayyana ne ya ce kawai hankalin mutum muke fuskanta mu lura da shi in ya so sai mu gaya masa kawai abin da zai samu kwanciyar hankali a kai don haka ya ce wa ma'u husnul kahana ya ce ni ban iya bokanci ba illa an ni kada atuhu ya ce kawai yaudarar shi ce na yi falakiya ni bayan wani zamani sai ya haɗu da ni fa a ƙwani bi zalika hazar da zai akalta minhu shi ne a yau ya biya ni ladan wannan bokanci diba da na masa me za a yi fa adkhala abubakar radiyallahu anhu yadahu wato abubakar sai ya sanya yatsar shi a cikin bakinsa a can makogoransa ya suka yatsa faƙa'a wato sai ya amayo duk faƙa'a kulle shay'in fi baɗini duk abin da yake cikin cikin shi sai da ya amayo shi gaba ɗaya ƙarin bayani akan wannan hadisi zai zo a darasi na gaba da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك